إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عد الأمانة وبلغ الرسالة ونسك الأمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه الله اليقين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم عباد الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أوصيكم ونفسي أيها المصلون بكلمة التقوى والفوز والصلاح واعلموا عباد الله أنكم ميتون ومبعوثون من بعد الموت وموقوفون على أعمالكم ومجزون بها فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور فإن الدنيا دار بالبلاء محفوفة وبالفناء معروفة وبالغدر موصوفة وكل ما فيها إلى زوال وهي بين أهلها جول وسجال لا تدوم أهوالها لذا قال الله تعالى إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاقترد به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها سيدا كأن لم تكن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح شما تزروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاكر بينكم وتكاثر في الأموال وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث عجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون هضاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وعن سعد بن سعد رضي الله عنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذل حليفة فرأى شاة شاملة برجليها فقال أترون هذا الشاة حين على صاحبها قالوا نعم قال والذي نفسي بيدي للدنيا أهون على الله عز وجل من هذه على صاحبها ولو كانت الدنيا تعدل عند الله جناها بعوضة ما سقى كافرا منه شربة وعن عبادة بن ثابت رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاء بالدنيا يوم القيامة فقال ميزوا أو ميز ما كان لله فيه وألقوا صائرها في النار عباد الله وأن محمد بن منكدر عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ما كان لله فيها وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم أتت إبليس جنودا وقالوا قد بعثت نبي أخرجت أمته قال يحبون الدنيا قالوا نعم قال لئن كانوا يحبونها ما أبالي ألا يعبدون الأوثان وأنا أغدو وأنا أغدو عليهم وأروه بثلاث أكل المال من غير حقه وإنفاقه في غير حقه وإمساكي عن حقه وشر كله وشر كله لهذا تتبع وعن زيد بن الأرقم رضي الله عنه كنا مع أبي بكر رضي الله عنه فدعا بشراب فأت- فأتى بها أو فأتى به فأتى بماء وعصر فلما أدنى فلما أدناه من فيه بكى وبكى ثم بكى أصحابه فسكتوا وما سكت ثم عاد فبكى حتى ظنوا أنهم لم يقدروا على مسألته ثم ما ثم مسى عينيه فقالوا يا خليفة رسول الله ما أبكاك قالوا كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته يدفع عن نفسه شيئا ولم أر معه أحد فقلت يا رسول الله ما الذي تدفع عن نفسك قال هذه الدنيا مسلت لي فقلت لها إليك عني إليك عني إليك عني إليك عني فقالت إن أفلت مني لن ينفلت مني من بعدك عباد الله قال الله عز وجل ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم أقول ما تسمعون إن صاب فمن الله وإن أخطأت فمني ومن الشيطان فاستغفروا ربكم إنه هو الغفور الرحيم Alhamdulillah dukkan yabo da jinjina da kirari sun tabbata ga Allah subhanahu ta'ala, shi kadan yake ba shi da abokin tarayya a samai da kasai muna shaidawa tare da ku cewa shi kadai ne abin bauta a samai da kasai wa huwa alladhi fi samai ilahu wa fil ardi ilah muna shaidawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawansa ne kuma jakadansa ne wanda ya zuwa duniya da alkhairi wanda babu kamarsa wanda ya bi shi ya tsira wanda kuma ya saba masa ya halaka ya yan uwana cikin addinin Allah ina yi wa kaina da ku nasira wasici bisa tsare dokokin Allah subhanahu wataala a inda aka san mu da inda ba a san mu ba a lokacin wadata da lokacin talauci mu kiyaye dokokin Allah ya yan uwa lokacin damuwa da lokacin walwala mu kiyaye dokokin Allah a duk yanayin da muka tsinci kanmu bayan nan ya yan uwa a yau muna yinin juma'a wanda ya daidai goma sha takwas ga watan sha biyun musulunci watan zulhijja yau hijira na da shekara 1444 kutubar mu ta yau a wannan masallaci namu na madina kwatas da ke kan kwana ta shiga ungurura biriji a yankin akko local government fadar jihar gombe za ta yi magana ne a kan yadda duniya ta rudu an su da yawa daga cikin musulmai wanda tana iya kai su zuwa ga halaka matuƙar ba su yi aune ko sun taka wa rayuwarsu birki ba domin masu hikima suna cewa shi musulmi mai imani iya da tatattun makiya guda uku wanda babu irinsu a gare shi na farko ita wannan duniya Allah ya siffanta ta da makiyarka ce za ta iya ja ka zuwa ga halaka sai shaidan shi ma Allah ya siffanta shi da maki ne gare mu sannan kuma sai son zuciya waɗannan abubuwa guda uku malamai suna cewa duk wanda ya halaka a galabiya su ne suka halakar da shi daga cikin kafirai ko usatul musulmi duk wanda ya fusata Allah har Allah ya kai zuwa ga azaba to in ka bibiya ɗayan uku nan ne halakar da shi saboda ka gargaɗi da jan hankalin al'umma game da rudanin duniya musamman a irin wannan zamani to abu ne wanda yake da kyau a dinga tunatar da mu irin haɗarin da muke raye a cikinsa Allah ta'ala ya mana agaji da tanyo mu sani ya yan uwana cikin addinin Allah Allah ya ara mana numfashi wanda gaba ɗaya akwai lokacin da zamu mutu gaba ɗaya a rasa kullu man alaiha fa wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram akwai lokacin da za a waye gari a duniya ba kowa ba komai la tara fiha iwajan wala amta a lokacin duniya ba wani kwazazzabo ba tudu ba bishiya ba kawai ta kuma safsafan ta kuma fili fetal kowa ya koma zuwa ga mahaliccinsa dama Allah ta'ala yana cewa inna nahanu narithu al-ardha wa man 'alayha wa ilayna yurja'un wa ilayna turja'un kowa zai dawo zuwa gare to mu kwana mu sani yau makocinka babu kakanka babu wani mahaifinsa babu wani kazaɗinsa babu yau kaga jana'iza kaje kaga raka gawa kaje to ka sani wata ranni ko kai haka za a raka wa binne ko wata ranni ko kai haka za a rubuta a waya ana gayyatar ƴan uwa zuwa jana'iza wannan kowa daga cikin mu kar ka yadda awa ɗaya ta shuɗe ma baka tana wannan rayuwa ko da lafiya ko ba lafiya ko da tsufa ko ba tsufa in dai wannan lokaci da Allah ya ɗeba ma yanzu to za ka tafi iza ja ajaluhum fala yasta'khiruna sa'atan wala yastaqdimun in lokacin da Allah ya ɗeba ma yazo ba a jinkirta ma kuma sannan ba a gaggauta ma idan ajalin ka to mu sani za mu mutu gaba ɗayan mu sannan kuma za a tada mu a gaban Allah gobe da kiyama akwai ran da za a tashe mu gaba ɗaya sannan a yi sakayya gare mu bisa irin abin da muka aikata daga balagar mu har zuwa mutuwa dama wannan su ne shekaru mafiya haɗari a rayuwa daga ran da ka balaga aka wakkala ma mala'iku suna rubuta ma lada da zunubi to daga ran nan in ma akwai abin da ya fi shiga ko ka shiga domin su wannan mala'ikun ba a ba su cin hanci ba su san kowa ba ba 'yan najeriya ba ne ba a musu najeriyanci a'a su la ya asuna Allah ma'amarhum ne wai fa'aluna ma yumur ba sa ƙari ba sa rage duk abin da ka gani sun rubuta kai kai shi imma khairan wa imma sharra to wannan sune shekaru na bala'i shekaru na musiba wanda za ka yi wani abin baka sani ba wani abin araha za ka yi wani abin da sigar wasa za ka yi ba mamaki wani abin ya kusa da ubangijinka kuma ya sa mala'iku sun kaddama kuma iyalan a rubuce ran da aka tashi ka za a baka littafinka a ce ma ikra kitabaka kafa bi nafsika yawma alayka hasiba ka karanta littafin ka da kanka duk abin da ka gani a littafin kai ka zo da kayanka ba wanda ya zo ma da abu da ya cikin shi kowa ya tuna da wannan akwai ran da za a tsaye da ni za a tsaye da kai mu sani bayan mutuwa za a tashe mu sannan za a mana sakayya game da ayyukan da muka yi to in mun san wannan muna tuna da wannan kar mu yadda wannan duniya ta ruɗe mai yamma kar mu yadda ta ja kafar mu kar mu yadda mai rudi ya rudar da mu ya raba mu ga Allah mu sani ya ƴan uwa ita wannan duniya da muke raye a cikin ta gida ne na tashin hankali gida ne na musiba gida ne da bala'i gida ne wanda karewarsa sanannen abu ne karewarsa sanannen abu ne gida ne wanda aka siffanta shi da yaudara kamar kaza ko ba kaza bane duk abin da ke cikin gidan ya kare babu shi haka nan kuma Allah yake gudanar da ita duniyar bisa bayan sayen da ya so yau gare ka gobe ga ɗan uwanka yau wane shi ne shi ne amma kuma gobe shi ba ne yau wane ba komai ba ne ko gobe shi ne haka duniya take bayan alawa duwalu no sijal la ta dumu ahwalu ita wannan duniyar wallahi ba abin da yake da goma cikin yanayin ta babu shi duk abin da ka gani to zuba masa lokaci imma ta Allah ta kasance in ma kuma duniyar tafi ta kansa ba abin da yake da wama yasa wani mai hikima daga cikin mawakan andalus suke cewa li kulli shay'in idza ma tammalu qusa fala yaghru ka bi taybil aishi isa duk abin da ya cike ya batse to kasa zai ko menene shi abu iya baka sha'awa yau iya baka sha'awa gobe to jibi sai baka tausayi wannan duniya haka ta gada haka take kan shugabanni haka take kan mawadata haka take ballanta na makan talakawa ba wani abin da yake dawwama babu shi musani ya yan uwa Allah ta'ala yana siffanta mana duniya a Qur'ani don mu ƙara hankaltuwa da ita yake cewa inna ma matsalul hayatid duniya kun ga wannan duniyar misalin ta yaji Allah yace kama in anzalallahu minas sama kamar ruwa ne da Allah yake kwararo da shi daga sama idan Allah ya zubo da ruwansa daga sama faktalada bihi nabatul ardi sai ruwan nan ya cakuda da iran da Allah ya koyi karkashin ƙasa sai ruwan nan yayi sanadiyar fitowarsu mai ma ya akulun nasu wal an'am cikin tsaron da mutane suna ci kuma dabbobi suna ci hatta idza akhadhat al abd zukhrufaha har sai lokacin da kasa ta riki adonta kamar yanzu damuna ta yi duk inda ka fita abin sha'awa abin sha'awar gani wa zanna ahluha annahum qadiruna alaiha amfani ya tafi manoma suna zaton cewa kaka ta yi ruwa ta sha amfani ya zo shine wa zanna ahluha annahum qadiruna alaiha amfani ya fara zuba kwaya an fara ganin alamun ya zo sai Allah ya ce ataha amruna laylan aw nahara sai Allah ya turo wata ja'iba daga gare shi da daddare ko da rana wata iska ko wata bala'i ko ta wuta sai Allah ya ce faj'alna hasidan wannan amfanin gona da ake tsaron gobe ko jibi za a ci sai ya zamto ya kone ya babbake ka Allah ta gane bil ams kamar ba shi bane ajiya to yanda kaga amfanin gonan nan Allah yayi da shi to haka duniya take abu ya taso ya baka sha'awa ya baka sha'awa to sai ya zamto kuma iya baka tausayi wannan haka al'ada da take sai Allah ce kazalika nufassiru al-ayati liqaumin yatafakkarun haka ne muke bugawa masu tuntuntuni game da ayoyinmu muke buga musu misali a Qur'ani a wata ayar cikin suratul kafi Allah ta'ala yake cewa ga dai duniyar nan misalin ta kamar ruwa ne wanda yake zuba daga sama ya cakuda da tsirran da Allah ya binne karkashin ƙasa su fito su ba da sha'awa nan da gobe sai ga fa asbaha shiman tadruhu ya sai ga wannan amfanin ya zama karmami ya zama abin da iska tana kada shi tana yawo da shi Allah ta'ala yake cewa tazruhu riya wa kana Allahu ala kulli shay'in muqtadira Allah ta'ala iya da yiko akan komai a wata ayar Qur'ani yake cewa da mu ilamu annamal hayatud dunya la'ibun wa la'u kasuri ku sani cewa ita wannan duniya rayuwa ce ta wargi da wasa wazidatun da kuma ado wa tafakurun bainakum da alfahari wa takasurun fil amwal da da da san tara dukiya da 'ya'ya sai Allah ce kamar sanagaisin kamar girgije ne a ajabar kufar na batu wanda manoma suke jin daɗi suke alfahari da ganin girgije musamman lokacin da ake bukatar ruwa sun mai hiju bayan amfanin ya ji da ruwa ya yi kyan gani ya zama ta hasanul manzar fatarahu musfa tun iya kore ana zuba mai taki iya baki iya kyau to ko ana zuba mai taki ko ana ruwan akwai lokacin da zai sa ya laila ku domin lokacin sa yayi wannan haka nake haka kake haka rayuwar take duk dadin da kake ji akwai lokacin da idan ka zai daina aiki akwai lokacin da kafar ka za ta daina aiki akwai lokacin da hannun ka zai daina aiki akwai lokacin da kunnen ka zai daina aiki duk dadin da kake ji duk ni'imar da kake ci kamar yadda ka san amfani in kaka ta doso duk ruwan da ake masa duk takin da ake zuba masa to sai kaga ya sa yalo yayi alamar kwanansa ya kare to wannan haka Allah ke buga misali mu da duniya far'ahu musfarran sum yakun huqama kuma kana nan kana nan duk wanda ake masa to wata ran sai kaga ya zama ya zama huqam ya zama yayi ya zama kirari sai Allah ya ce wa fil akhirah azabu shidi a lahira akwai azaba mai tsanani ga wanda ya saba wa Allah sannan kuma wa maghfira akwai gafara da jin kai ga wanda ya bi Allah ya mai da'a sai Allah ya ce wa mal hayatu duniya illa mata'u ita wannan rayuwa ta duniya rudi ne kai a cikin da ba komai ba musali ya yan uwa akwai sa'ad bin sa'ad Allah ya kare yadda da shi yake cewa ta rana muna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mun wuce ta zulhulaifa miƙatin mutanen Madina idan za su yi aikin haji zuwa ga Makka sai manzon Allah ya ga wata akuya wan jamammiya ramammiya wanda ta sha jinya ta gaji babu komai na alkhairi a jikinta har kafafuwanta ma ba sa iya ɗaukata sai mazan Allah ki ce yanzu kuna ganin wannan akuyar ya me ita ya ɗauke ta ya masu da suka ɗauke ta akwai wata ƙima ta ta agunsu suke ce ya rasulallah wannan akuya ta masu ita ma ba sa ganin ta da ƙimar komai ba abin da za su yi da ita sai mazan Allah ce wanda zai nafsi be ina rantsuwa ga wanda rayuwa take gare shi ladduniya ahwanu alallah ita wannan duniya da kuke raye a cikinta ta fi wulaƙantuwa nan ga Allah fiye da yadda masu akuyan nan suka wulaƙantar da ita. Akuya ce kan jaman yara mammiya mai jinya duk ta yi kashi ta yi gudawa ta lalace ba abin da za a yi da ita. to manzon Allah ke cewa wallahi yadda masu ita ba sa ganin ta da kima to Allah ya fi ganin duniya rashin kima akan waccan har manzon Allah ke cewa Allah da iya ganin wannan duniyar da kima da kafiri bai samu kororuwa ɗaya sha a wannan duniyar a duniya da kake zuwa wajen boka a yi wa ɗan uwanka asiri duniya da kake tono ka binne abin da zai cutar da ɗan uwanka duniya da kake zuwa ka tsugunna ka yi wa ɗan uwanka shari duniya da kake tsugunnawa akan sai ka ɓata ɗan uwanka to Allah ya ce baya ganin ta da kima daidai miskala zarra in dai wannan duniyar ce wallahi ka taka a hankali ba inda za ta kai ka sai gidan nadama in dai ka bata amana magabata na kwarai duka sun sallame ta yasa suka gama lafiya da ita akwai sahabi ubada bin samit Allah ta'ala ya kare da shi yake cewa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi cewa za a zo da duniya ranar alkiyama yuja'a bi duniya wal qiyama ita wannan duniyar ranar alkiyama za a zo da ita gaban Allah a titsiye ta Allah ya ce ke duniya ta ce na'am duk abin da aka yi danni a cikin kiware shige abin da aka yi ba danni ba kiware shige mala'iku zai bashi auka haka ma'aikin Allah ya ce za a faɗa duniya wannan umarni duk abin da zaka san kayi to ka yi ƙoƙarin ka kyautata niyyar kai don Allah shi Allah ba a mai cewa ba a mai riba in ka yi ba dan shi ba wallahi Allah ya sani idan an je kiyama kana saran zaka samu lada wallahi za ga abin ya zama haba amma so ka yi ƙoƙarin kyautata niyyarka a dukkan al'amarin ka na rayuwa Muhammadu bin Kadir Allah ta'ala ya kare da shi yake cewa akwai abi umamatul bahiri ko ko manzon Allah yake cewa ta wancan hadisin ita wannan duniya gaba ɗaya Allah ya tsine mata albarka a duniya mal'una Allah ya tsire mata albarka gaba ɗayanta sai manzon Allah ke ce dai abin da aka yi dan Allah a cikin duniya shine ba tsinan nan albarka ba a wata ruwaya roki cewa illa zikrallah wa ma walahu wa alimu muta'allim sai ambatan Allah da abin da ya kama da ambatan Allah sai kuma a a sai ambaton Allah da abin da ya kama da ambaton Allah sai malamin addini sai ɗaliban ilimi waɗannan su kaɗai Allah ya cire daga la'antar da yawa duniya abi umama yake cewa lokacin da aka aiko annabin rahama sallallahu alaihi wasallam sai kananan iblisai suka je suka samu ogonsu suke cewa an turo da manzon karshen zamani ya zo duk wanda muka halakar to ya zo iya ceto su iya tsamo su iya tsamo su duk abin da muka yi na halakar da al'umma to wannan manzo ya zo iya ciro su daga halaka kananan iblisai suke faɗa ogansu wannan sai babban iblis yake cewa su waɗannan al'ummar da manzo yake ceto su daga wuta suna son duniya shaidan yake tambayar ƙananan shaidaru suna son duniya su al'ummar wannan manzo na ƙarshen zamani ya suka ce eh suna son duniya sai babban iblis ya ce in dai suna son duniya to wallahi ban damu ba kar ma su bauta wa gunki in dai suna son duniya akwai gabar da zan halakar da su ya ce na yi rantsuwa sai na musu sammako na asuba da sammako na yammaci da abubuwa guda uku da dukkan su halaka ne na farko yake cewa sai na kawata musu neman dukiya ba da haƙi ba irin yanayin da muke ciki a kuke yaki haram yaki haram da ana cewa yaki haram yaki halal yanzu a yaki haram yaki haram ku duba dai recently abin da ya faru yan watanni lokacin da aka ce an samu ishu na cash policy din duba irin halakar da wa'ansu daga cikin musu kashi har cinikin kuɗi da kuɗi an yi a ƙasan cinikin kuɗi da kuɗi da bambanta farashi akan kaya ɗaya iri ɗaya duk akan kuɗi kashi ya yi wahala al'umma suka rufe idan su da halaka ga abin da ya faru a 29 ga watan mayu wanda ko wata biyu ba a yi ba sabon shugaban ƙasa da ya hau ya ce ya cire tallafin mai akwai mai litoci biliyoyi a gun 'yan kasuwar sai da mai a ajiye wanda suka siye da tsohon farashi tun kafin a bada wannan announcement din amma yamma tana yi sai farashin ya juya gaba da ana sai da shi 190 da wani abu sai ya koma naira 550 wanda ba haka suka siye shi ba 'yan kasuwar mu kashi 85 90 'yan kasuwar musulmai masu sana'ar man fetur sun fada cikin wannan bala'i abin haka ya faru kowa ya sani to kun ga shedan alkawarin da yayi na kawatawa mutane neman dukiya ba da haƙƙi ba wallahi ya tabbata ka je kasuwanni ka gani abin da ake algus da almundahana da ƙarya da munafirci da yaudara da cuta duk a harkar kasuwanci kawai me ake nema a tara kuɗi kawai me ake nema a tara kuɗi to ku sani shi dan ya faɗi wannan sama da shekara dubu da ɗari sai ya kawata muku san tara dukiya ba da haƙƙi ba abin da ake cin kenan akwai yanzu kowa ne ma yake tara ta kowace hanya sai ya tara abu na biyu da shaidan ya ce kuma wallahi sai na kawata musu salwantar da dukiyar ba da haƙƙi ba kuma yanzu ka duba yadda ake bukukuwa a ƙasar nan ana yunwa ana kwana da yunwa ba a cin abinci amma ka duba wasu mawadatan za su bi mawaki sai a aika mai miliyan biyar kafin ya zo yi kiɗa hall sai a kama hall na wajen miliyan uku kafin a gama bikin da za a gama amma wannan gidan da aka yi wannan kuɗin a kashe kuɗin a banza ba maki gida biyu uku makota ana kwana da yunwa ba a cin abinci ga islamiyyar unguwar ba maki akwai ajin da babu benci babu kulo ga masallacin uwar iya buƙatar kaza da kaza da kaza ba za a bi gaba rayu amma a biki dai sai a kai sama da miliyan arba'in hamsin a biki ɗaya kawai a wannan ƙasar tamu da ake kiran sallah sau biyar a kullum ga shirin al'umma halin da ake ciki duk talaucin mutum in zai yi biki to sai ya kashe kuɗin da sai ya linka sadaki sau goma aikin banza aikin wufi sai ya linka sadaki sau goma kuma aikin banza aikin wufi a galabiya haka muke shedan ya kawata mana sai mun kashe dukiyar ba ta hanyar da ake so a kashe abu na uku ya ce sai ya kawata mana rike dukira inda ya kamata a kashe za a ga mutum miloniya ne amma an ce taimaki maraya ɗaya ya kasa taimakonsa miloniya ne ya taimaki masallacin unguwarsu ya kasa miloniya ne ya taimaki islamiyyar unguwarsu ya kasa shedan ya kawata mai in yayi wannan zai talauce a shaitani a idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsha amma in biki ne in neman suna ne to wannan gaba ɗaya za a cika shi dukiya mai yawa amma in abin alkhairi ne shi sai ya kawata ba za ku yi to shi ya faɗi wannan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu sani ya yan uwa a a wata rana sai na abubakar radiyallahu anhu sai kira a kawo masa abin sha zai sha ruwa sai a kawo masa zuma da ruwa lokacin da ya kusantar da ruwan zai sha sai ya kama kuka ya kama kuka ya kama kuka ya kama kuka sabansa suka ba shi haƙuri har suka gagara su ba shi haƙuri sai yake cewa da ya haƙuri sai na abakar ya yi shiru sai suke cewa me kukar da kai ya anirar mumini me ba kuka sai ce wata rana muna zaune da mazan Allah sallallahu alaihi wasallama sai ce sai muka iya tunkuɗe wani abu haka a gabansa amma ba mu ga komai ba sai yake cewa ya muke ce ya rasulullah me kake tunkuɗe ba muka komai ba sai yake cewa da su duniya ce ta zo min ta ce gani na zo duk abin da za ka yi kai a cikina sai ce ilaiki anni rabu da ni ba ni ba ki ba ni ba ki sai duniya take faɗa manzon Allah cewa har in kai kawo kukuta daga shari'i na to yan bayan ka ba lalle bane su kukuta daga shari'i sai na abakari tuna wannan yake kuka yace manzon Allah ne faɗa musu ku duba dan aljanna ne shi in kai rantsuwa ba ka gafara amma kuka yake game da shirin duniya zuma aka kama da zai sha ko ruwa zai sha ya tana wannan kai idan za ka sha lemo za ka sha five alive ko ten alive ko waye kana tana wannan ka zauna ka sa akushi biyar a gaban ka ga naman kaza ga kifi ga kana tana wannan sun wala tusalun ne yawma izina din na'i ka sani duk abin da ka dan dana da ni'ima manzana ce wallahi sai amma tambaya akan sa gobe kiyama kana tana wannan mu sani yayin uwa wannan ita ce duniya da kuma yanda magabata suka dauke ta amma yaya miki a yau ya muka dauke ta mu mun ba ta amanna mun dauka gidan da goma ce har mun yadda mu saba wa Allah mu bata da junan mu akan ta duk mun yadda da wannan in ma da baki ba mu yadda ba to aikin mu yau da gobe ya gaskata yanzu a samu makoci da makoci ba a magana akan duniya za a samu makoci da makoci a office ba a magana kuma duk akan duniya ne za a samu makoci da makoci a kasuwa ba a magana kuma wallahi ba dan baya sallah bane ba dan baya tauhidi bane wallahi akan duniya ne za a samu aboki da aboki ba a magana wallahi ba dan baya sada ba dan baya bin sunna bane a'a akan duniya ne idan ka dauko rigingimin mu a junan mu kashi 75 80 a ce wani da wani sabani wani da wani ba a magana wani da wani kaza da kaza in ka bibi maganar to kashi mai yawa duk akan duniya ke wannan musu duniyar kuma ga ta ne da manzon Allah ya bani akwai Ibrahim bin Uyayna wata rana almajiran suka tambaye suka ce akarmuka Allah muna suka sabta mana duniya take sai ce kun ga wannan duniyar ni a yadda dauke ta ka alamin na'i kamar mafarki ne a gumi bacci ibrahim bin uyayna haka yace yace wallahi da ka san nayi bacci nayi mafarki to haka ne mai duniya ai za ka yi mafarki kana bacci ga ka kaza ga ka yi kaza ga ana kaza ana kaza amma idan ka tayi daga bacci wani abin gaske ne ba gaske ba ne to haka ya mai da duniya kawai duk abin da za ta kawo masa duk abin da za ta haro masa ya ɗauka dama ba gaske ba ne ƙarya ce ba idan kana so ka hutar da zuciyar ka ya ɗauka imanin ka yi ƙarfi to ka yi ƙoƙarin raba zuciyarka da duniya ita duniya zaman larura ake a cikin ta duba tarihin sa da suka saki duniyar sai Allah ya samu albarka a rayuwarsu in ana karanta muku wani abu na sahabbai kai ka ce wallahi ba mutane bane sirrun shine wallahi sarrafa da duniya ne mu kuma duk abin da yake wahalar da mu ayi wallahi duniya muka saka wahalar mu kashi 70 cikin 100 wallahi tana ta'allaki da san duniya ne amma cikin addini ba kunci cikin rayuwar musulunci ba damuwa damuwar ba duniya ce kawai duk wanda ga ya shiga uku ya rasa yadda zai yi wallahi ka duba duk agalin da duniya ta sai idan muna so mu samu wadatar zuciya mu samu hutu a rai mu samu kusanci ga Allah kai kokarin ka raba zuciyarka da amfarwa da duniya abin da ya zama wajibi dole dole na duniya ka je ka aiwatar da shi ba matsala amma duk abin da yake neman alfahari ne neman suna ne neman ƙari ne neman kaza ne to kai kokarin ka raba zuciyarka da shi wannan shine surun zaman lafiya kuma shine surun mutuwa da imani tunda qur'ani ya sha sanar da mu ita wannan duniyar idan ka bi ta ba inda za ta kai ga haka Allah ta'ala ya taimake mu Allah ya mana albarka Allah ta'ala ya rufa mana asiri duniya da lahira Allah mana roƙonka ka ba mu ikon abin da kawarcewa abin da ka haramta a wannan duniya Allah duk abin da zai halakar da mu a wannan duniya Allah ka haramta shi duk abin da zai mana sanadiyar mutuwa da imani ta tashi a gabanka da imani ya Allah kai mana guzurin sayar rabbal alamin Allah mana roƙon ka samu lafiya mu kuma lafiya mu yi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya fara wannan ta kasa inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت ورحمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد kuma barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid Allah ka cikan mu Allah ka cikan mu haifo Allah ka cikan mu Allah ka cikan mu haifo Allah ka ba mu damuna mai albarka Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ka biya mana bukatun mu na alkhairi Allah duk abin da ya dame mu Allah kai mana maganin sa duk abin da muka sa a gaban alkhairi Allah ka cimma mana shi ya rabbal alamin Allah muna roƙonka wannan jiha ta mu ƙara mata zaman lafiya ka ƙara mata kwanciyar hankali ka ƙara mata arziki da wadata kasar mu Allah ka ba mu zaman lafiya Allah ka rufa mana asiri Allah mana roƙon kai mana jagora duk abin da ya dama al'ummar musulmi a wannan ƙasa Allah kai mana maganin sa ya Allah ka daga musulunci da musulmai ya Allah ka kaskanta da kafirci da kafirai ya Allah ka yi riko ga hannun malamanmu ya Allah Allah ka riba musu asiri Allah ta duk wanda yake son ganin bayan malamanmu da sunna Allah kai mana maganin sa Allah ka riba musu asiri Allah ka yi riko da hannayensu Allah ka hana mu ga damuwarsu Allah ka rufe laifin su kar mu gani ya rabbal alamin Allah ya ƙara musu rufin asiri da sutura Allah ta'ala mu barka samu lafiya mu gama lafiya duk wanda ya zo wannan masallaci Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi Allah ka samu lafiya mu gama lafiya Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar qumu ila salatikum yarhamuni wa yarhamkum rahman